ووفقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أم جناب المسلم يا أمنا إننا داشين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف السين يا أم جناب الحاشمي المقدس سلام يا يزري كل مسك ونرجسي شو yana cewa salami ya gaisuwa na yuziri kulla miskin wanda yake wanakanta kowane almiski wato almiski ya kasa shi da turaren narjisu sunan turare ne ya ummu ya nufo janabal hashimi sashin ba hashiman dangi almuqaddas abin tsarkakewa shine annabi muhammadu kullum babu yankewa gaisuwa mai kamshi kamar almiski fe da almiski da najisu raniya qad atlaqtu zarfiya da hawan fasimtu bima ta'aya bihi kullu ilmisi raniya ina ganin kaina qad atlaqtu zarfiya na saki idanuna ina kallo zahawan ma'abocin soyayya fasumtu na kallafa makai bi mata aya kullu irmisi ga abinda dukkan kakkarfan taguwa take gajiyawa da ɗauka wato son annabi na ɗaura shi nauyi a kaina nauyin nan ya fi ƙarfin abin da raƙumi ke ɗauka idan raƙumi ya ɗauki kayan son nan sai ya gajiya to amma ni na iya ɗauka ni kuma na didimta maka na son annabi ya lumuna ne shauƙan ya lumuna ne fazzattu shauƙan wa magraman da hubbin humamin aliyahiyar muƙaddasi waɗanda ba su san daɗin soyayya ba ya lumuna ne suna zargina to zargin nan sai sa fazzattu shauƙan sai na ƙara bege wa magraman da tsinin bege لجنب الحمام أجانب من همة الأريه من نشادي النبي محمد المقدس يا بن دركة يا دلو كتشن كدر يني أكن صنع النبي كمن كاكارا من اللمبا صنع النبي ذهبت لأمر الله في كل مذهب لدرك رسول الله غير معيتي ناتفي لأمر الله نارن إلى الله fi kulli mazhami a dukkan matafiya ka ganni ina zan je lidarki rasulillahi ina so in riske manzon Allah ne kowane tafiya ka ganni tafiya na ina so in riske inda annabi yake kuma ghairu muayyasi ba abin yanke makauna ba ina fatan sai na kai lahu aynu alafin min al-hujbi shahidan tahayyana fi khatul mutajassisi aynu alafin ainihin dubanni min alhujubi na shamaki ya tabbata lahu gare shi shahidan yana mai gani idan shi abin da ke sa baka ga abu ba shine hijabi idan kana cikin daki abin da yasa baka ga waje ba shine katangan da yake wurin shine hijabi to wannan hijabi kenan to hijabin saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi dubu to amma don na yanke su ainu alafin min alhujubi wanda hadirin mutahassisi tunanin mai neman binciken labari yaya zan yi ga annabi ta hanyar yaɗi motsi a cikinsa lahu ainu ainul ha'i wal hanu ainuhu lahu ka'abatul riya lahu baitul muqdasi lahu ainu ainu na gare shi ainul ha'i shine ai wato ainuhu huwa huwa ainuhu ainuhu huwa huwa ainuhu wato ainin manzon Allah huwa ainin zati huwa ainihin zatin kuma ainihu wa ainihin manzan Allah ne wal ha'u shi ma ha'un ainihu wa ainihinsa ne can kaga yana cewa akwai ainu akwai ainul aini akwai insanul aini ido din nan da kake gani dukkan shi shine ido akwai ainu akwai ainul aini akwai insanul aini ido gaba ɗaya za a gan shi yana da hawa uku ne akwai faidar akwai baki akwai wani ɗaɗɗigowa tsakiya can ɗan ƙanƙani to duk barin nan da bakin nan ba su ne ba wancan sani dan digon nan shi ne to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ainihin ha'un shine ainun ainun shine ha'un lahul kalbatul uya ka'aba madaukakiya lahu na annabi ne lahu baitul maqdisi baitul maqdisi ma dakunan Allah da suka fi kowane daki a duniya su kenan to dukkanin annabi ne har suna cewa dakin Ka'aba da kabarin annabi kabarin annabi ya fi dakin Ka'aba kabarin annabi ya fi Qudus manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya salla a Ka'aba yana da lada dubu biyu wanda ya a Madina yana da lada dubu daya malamai suka yi ittifaki cewa mahallin da annabi yake kwance inda manzon Allah yake kwance ya fi Ka'aba to saboda shi baitul muqaddisin ma na waye na manzon Allah ne ka'aban ma nashi ne wa huwa dhaybatu dhayba wa daru maqamihi lahu al-khuld firdaus khairu ma khayrati at-taybatu madina at-tayba mai dadi lahu na annabi ne sannan shine daru maqamihi gidan zaman annabi lahul khuldu jannatul khuldi ma nashi ne shi yasa yake rabawa yadda ya ga dama wani na baka aljanna wani na baka aljanna wani na baka aljanna wanda ya ayyana kenan kai ma da baka zo bai ce yi mun salati za mu haɗu duk wanda yi mun salati dubu muna tare to lahu nashi ne shi kada yake isa kyautan da ya fi kowane kyauta wal firdaus jannatul firdaus khairu mu'arrasi mafi bicin wani rurumi wato inda zaka kwanta ka ji daɗi ka yi bacci ba a cewa tashi baka da laifi sai aljanna a nan ko kana kana bacci a ce tashi ko duniya ko lahira a kira ka can annabi ji ne wurin aljanna darin kullu khairu mu'arrasi kwanta ka yi bacci yanda ka ga dama ka gama wahala a duniya ودار سلام بعد عن غوز لفروة المسلم دار له كل المسي هكذا دار سلام جدا أمنش شيني الجنة كون النبي ne. ba da adinin bayan jannatu adinin nashi ne wa uzulifat an kusata ta ga annabi wata limisin muddahan lahu masu yabo suna nema lahu gare shi kullum almasi dukkan nema wa ma'awan wa jannatu na'imi ta zayyana li khadimihi ta zuwa la kulli mulmasi jannatul ma'awa ma nawaye na annabi muhammadu ne jannatul na'imi fa dun nashi ne ta zayyana jannatun aljannan ni'ima ta yi ado ta ci kawa li hadimihi ga hadimin wannan Allah ta zo tana tana haske ala kulli man bisa dukkan abin da babu wato wanda ya zama hadimin manzon Allah to ita jannatun ni'imin tana nan tana yin ado tana jiransa tana kayatarwa dukkan tubabi ta yi wannan launi ta yi wannan launi daban wannan ya bi ghayra mustafa wa bi bi wa lam yarla bil dalil bil dawsi duna da shi khadimin nan fa yana nufin kansa ne khadimin manzon Allah kad alima al-aqwamu anni khadimuhu wace ya faɗa ba ba mutane sun san ni khadimin su ne fa wa rasulullahi yarfa'u hamliya shine ce to jannatul na'imin nan ta yi ado ga hadimin sa tana jiran hadimin manzon Allah shi ko hadimin walam yami ghayral mustafa ba ita ya damu da ita ba bai nan kowa sai dai mustafa annabi wa habibihi da masoyinsa in dai ya samu annabi ya samu masoyinsa jannatin na'imi ta zauna abinta walam yalla bi yadda bil firdaus jannatul firdaus ba duna taqaddusi kuma bayan tsarkakewa shi da ya tsarkake Allah ya so manzon Allah له مني اليومان يوم بقيته ويوم أوافي فيه غير مكرنتي اليومان كوانا بيو ya tabbata lahu gare shi min ne da gare ni wato duk sanda ka ga mutum yana da kwanaki iri biyu a duniya ranar farin ciki ranar bakin ciki ranar samu ranar rashi ranar ciwo ranar lafiya ko ba wanda bai da wannan ranar wata rana ka wayi gari kana bakin ciki wata rana kana farin ciki wata rana kana samu wata rana kana rashi to ni annabi sallallahu alaihi wasallam duk lamarin nawa yana wajensa ne kwana biyun nan da kwanan farin cikin da bakin cikin duka yana wajensa yawon wani na na baki tuhu in wanzu in zama ni ne shi wani mulawa ina yau ma'ainu muhammadu na narke kenan na zama annabi muhammadu wa yawon wani lokaci uwa fi in zo masa gairin muƙaddasi ba abin da baibayewa ba ba da baibayi a kafa na da gudu nukan je wajen manzon Allah duk kwanaki na na duniya haka ne wata ranar narke in zama annabi wata rana kuma ina tafiya wajen annabi وهل سواد القلب أحمد لا أنا ببواج سواك لا ولا متعزز أحمد صلى الله عليه وسلم هل شي سوك سواد القلب تكيا زوشي أنا بكومي سي النبي محمد لا أنا ببواج سواه بانا نيما ولا بإنباشي با wala mutajassusi bana binciken wani abu duk wanda yake duniya yana binciken ko ya gane wani abu ko ya zai ya samu kuɗi ko ya zai ya lafiya ni kai ba na binciken komai sai annabi muhammadu in ka gan na yi shiru ina binciken ya zai in ga annabi ne in ka gan ina magana annabi ne ne lahu minniya lahu yawma minni misla mal amsi qablahu kadhaka al gadulati lahibbil masi al yawma yau lahu nasa ne minni da gare ni misla mal amsi misalin abin da yake jiya qablahu gabansa kowane rana za ka ga ana samun canjin rayuwa yau za ka yi tunanin wani abu jiya ka yi wani abu gobe ka yi wani abu sai ya ce a ni ni a yau din nan irin abin da yake jiya shine gare ni a yau na annabi muhammadu na goben ma haka na shekaran jiya ma haka lahul yau minni misal mal amsi misalin abin da yake jiya qablahu gaban jiya ma duka shine jiya annabi shekaran jiya annabi yau annabi kaza ka ga durati haka nan gobe mai ruwa ma lihibbi ga masoyina wa mal masiri abin nema tasattartu bil badri al muniri fa innahu sinani wa samsami bi laylil arandasi nayi garkuwa bil badri da wata garkuwa na annabi muhammadu al munir mai haske fa innahu sinani shine tsinin mashina wasamsami da makamina bilailin andar aran da sai a dare na yaƙi mai tsananin duhu fawwudu amri lil ilahi mu'assisan shu'uni da khairul khalqi ghayru khairul mu'assisi ina fawwala al'amari na zuwa ga Allah mu'assisan ina mai sa tushen shu'uni sha'anuna dukkan kafa shi ne bi khairul khalqi da fiyayyen halitta annabi ghayru khairul mu'assisi mafi bicin abin sa tushe fala tashmitan bi qutl qitlim ولا أرى تقلب جبار ولا متحسس ولا الله karka sanya dariyan keta bi da ni kulle kitilin dukkan maki maki duk da ya ga wani abu wanda ya same ka na farin bakin ciki sai ta farin ciki to Allah ni karka nuna maki na in ganshi yana farin ciki don wani abu ya same ni wala ara karan ga takalluba jabbarin juyin mai tsaurin kai wato maki ya juya a kaina wala mutahassisi ko mai neman jin motsi na لترحم غريبا عينه ولسانه وأذواقه يا خير غيث منبسي يا الله كجك باقو شهو كينا عينه إذا ننسى ولسانه ده هلتنسى وأذواقه ده زوكينسى شيء abin da ake ce ma zauki ɗanɗano da yawa za ka ga mutumin da bai san zuma ba in aka ce zuma yana da zaƙi bai taɓa ganin zuma ba bai ji zuma ba zai ɗauka yana da zaƙi idan ya yarda da mutumin ko in ya yarda da mutumin sai ka samu wani kace to Allah an ce min wai zuma wani abu ne mai zaƙi ce eh amma fitsarin kuda ne ko sai ka fara tunani a'a su fitsarin kuda kuma ya zai zaƙi fitsari ya kuraki to can sai wani ya ce maka to ai ga zuma sai ka dandana ka ji to kaga na farko ilmu laƙini na biyu aini laƙini na uku haƙƙu laƙini can da ya ce maka zuma da laƙi to ka kaskata shi haƙƙu laƙini nan aini laƙini ne tun da ka gani to ga haƙƙu laƙini yanzu da aka ce maka da wani zai dawo ce maka kai ƙarya ne maka zuma ba zaƙi za ka da bayan fa ka ɗanɗana can ko kana kokan dole da aka baka ilimin yaƙini ka ce ya zuma da zaki lalle malamin nan ba zai karya ba sai wani ya ce ga zuma ka gan shi kuru-kuru amma baka ɗanɗana ba to ka samu haƙul yaƙini ai ainu yaƙini ido ya gani to saura haƙul yaƙini zai idon ka yi ɗanɗana bakin ka yi ɗanɗana kana ɗanɗana nan ka yi zuma da zaki sai wani ya ce maka jiya fa ƙarya ne maka zuma ba zaki zaka da to shehu ya ce duk wani abin da za ka ɗanɗana ka ji zaƙi ni annabi ne zaƙi na na ɗanɗane shi wa azwa ku ɗanɗana sa ya haira yusin ya mafificin mai taimako mun bisin da mai yaya bakin ciki fajautu li anni la izin bi janabihi wa khiftu li amali a maula ya qaddisi fajautu ina da kauna babba na kuma yi kauna abin da yasa na kaunace haka li anni la izin ni na fake bi janabihi a sashen manzon Allah wa khaifu yana jin tsoro li amali ga ayyukana in dai zaka je lahira ka dogara da aikinka akwai matsala kar ka dogara da aikinka dogara da falalan Allah ni da na ji tsoron ayyukana sai na kauna ce Allah zai mun gafara na fake da sashen annabi amola ya ubangiji na kaddisi tsarkake ni tsarkake ni don annabi wa inni mignamun ala kulli mushtahan wa manin an ta'ati afqara muflisi ni dinnan da ka gani ne barhama miqdamun mi yawan gabatuwa ne ala kulli mushtahan dukkan abin da yake sa sha'awa ni ne gaba wani mai rauni ne an ta'ati gabarin biyayya afqaru mafi tsananin bukata muflisi wanda aka fallasa ba ni da komai na ji lahira ba ni da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa musahabbansa kun san mufallas suka ce ya rasulullahi mun san mufallas waye mufallas ya ce wanda ya zo wanda ya je ya ci bashi bashi yayi yawa masu bashi suka kai kara aka kira shi gidan alkali aka tattara duk kayansa aka sayar aka biya bashi ya zama bai da komai shine mufallas wanzu Allah ya ce ba shi ne mufallas ba ai wannan nashi da sauki mufallas wanda zai zo lahira ranar kiyama ya zo gaban hisabi sallah ya cika azumi ya cika komai nasa ya cika zaura ya je aljanna sai wannan ya taso ce ya ubangiji ina da karansa ya ci mutunci na wannan ya taso sai ce ya zalunce ni wannan ya tashi ce duk a ce to biya su lahira kuma ba kuɗi balle ya ɗebo biya da me za a biya to sai a ce a ɗebi tauhidin a yi ta biya tauhidi ya ƙare a shiga sallah ya ƙare a shiga azumi ya ƙare a shiga ya ƙare komi ya ƙare saboda cutan ta yi yawa ya zagi wannan ya cuci wannan ya hambari wannan ya kaza da wannan dan ya ƙare kuma ga sauran masu bin bashi ya Allah to gashi mu ma mu ba mu samu masu ce a to ai kudin ya ƙare ce a a ai mu muna da kayan jabuwa ji ba zuba mushi mun a ɗiba a ɗora mashi a ɗiba masa sai ya je a je wuta haka annabi ya ce shewa ya ce to ni ba ni da komai ni mufallas ne in dai za a duba kayan aiki na na duniya kankan da kai ne na ji ba ni mufallas ne amma dai na fage da annabi in da ka fage da annabi shi kenan walaysa siwa an li tsuritu bi fallihi mu'addan li hadha fajbur al kasba kasra wa aksi walaysa siwa ba wani abu gare ni suwa an ni sai dai ni umtsirutu an bukatar da ni mafallihi neman falalan annabi mu'addan abin tanadawa li hadha ga wannan fajbirul kasra Allah ka dora karaya ya ubangiji wa akisi ka akasa wato mummuna ya zama kyakkyawa wala tuzni ya rabbi fi'li ya sayyan wala hasanan bal jin jamalil muqaddasi ya ubangiji na la tuzni karka saka mini fi'li da aiki na a mummuna karka saka mini da shi wala hasanan kyakkyawan ma karkashe shi zaka bani a'a ai in ka ce kana neman aikin ka kyakkyawa ne zai kai ka aljanna ai ba za kan ba kai dai ka nemi falalan Allah bal bil jamali Allah ka bani jamalanka al muqaddas ya bin zarkaki idan jamala ya bayyana a kanka sai to aboye aibin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kira wani bawa wanda yake ji shi kowa na ce mutumin kirki mutumin kirki sai ya zo gaban ubangi ya ce to ana ta ce maka mutumin kirki na fasan abin da kake ciki baka yi kaza ba ce Allah na yi baka yi kaza ba ce na yi baka yi kaza ba jamala kenan Allah ne ce to ka fasan na sani ka san na sani kai ne kai kaza kai ne ce wallahi ni ne wallahi ni ne ne to Allah ya ce me kake zato to rahaman karaman kai ce tunda na tuzunta ka a duniya na boye ka ba a ganka ba na tura jamala na a ganka an ganka je ga malam nan ga wani nan ga mutumin girki nan to wannan ma ba zan kunyata kawai amma ina so ka san na sani to shi ne ke ce ni ya Allah karka saka mini da aiki na mummuna na mummunan na iya kyakkyawan ma karka kalle su balbin jamali rufe ni da jamalan ka kawai ni aka gani aka kyau kawai al-muqaddas ya min argiya ay Allahu ya rabbal bariyati salliyan ala sayyidil akwani warham tanaffusi ya Allah ya ubangiji dalikai kai salati bisa sayyidil akwani shugaban kasantattu annabi Muhammadu وارحم كجكن تنفسي ننفاسنا محمدنا والفاتح المتحقق العلي لما أغلقته المتملمس شين محمد سيد الأكوان النبا شين الفاتح مبودي المحقق محقق يوا الألي مدوكتي مبودي ولما أغلقته أبنك كل شيء المتلمس أبن ما كوانا نما رحمة الله أقول لك سيدة كذو أكتشو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الفاتي كنا in an je lahira ma ana neman ceto a kulle take sai ka zo gaban ubangiji ka faɗi ya ce irfara a saka wasan tuɗa sai ya ce ummati ummati sannan a fara in an zo za shiga aljanna ma a kulle yake sai ka zo ka kwankwasa a ce wani ce bika umirtu an la abdu hali ahadin qablaka kai aka ce karan bude ma kowa sai kai to annabi shine al-fatihu lima galakta komi na Allah shine babin Allah wa ku khatimur rusulan atau sabaqu lahu wa nasiru zakal haqi bil haqi mukbisi ya zo shine cikamakin manzannai sabaqu lahu sun riga shi zuwa wa nasiru mai taimakon zakal haƙi wancan nan ka gaskiya bil haƙi da gaskiya muqbisi mai dosanowa duk inda ka ga haske daga hasken sa aka dosano wa hadi ila khairi sirati siratikal jalil mustaqi annaji ghair mudallasi kai ne mai shirarwa zuwa alkhairi zuwa alkhairi mafificin asirati ta farki siratika ta farkin ka aljali mabayyani almustaqim madaidaicin annaji hanya غير مدلس بامي ما قدي مع الآلي حق القدر حق قدر نبينا ومقداري العالي العظيم التأسسي تارد آلا ينكا غرغدن درجا كيد الله يسني قدر نبينا غرغدن النبي ومقداره درجة الآلي ما توقتي العظيم من جرمى المؤسسي من التأسسي من جرمى ساتوشي حرف الشين شعوري لعين الذات ليبا للعيشة قديما أتاني نوره حيثما رشا shuhudi halarta na ga ainihin zati wato na narke na ga ainihin zati da na narke na yi wasuli na zama na sadu da halaran Allah dan yaba lil aisha sai da da mini rayuwa ai duk wanda ya ji wasuli ya san Allah so daɗi rayuwarsa zai zama mai daɗi tunda bai san mai bayarwa ba bai san mai kyauta ba bai san mai ɗaukaka bai san mai ƙarfi ya bata mutum ya bata maka rai ya bata maka kansa kai baka san shi ba to ɗayyaba lil aisha daɗin rayuwa babu kamar sanin Allah idan ka san Allah ka narke a cikin madan Allah to rayuwanka zai yi daɗi komai naka to shewa ya ce ni tun nan na samu na halarci ainihin zati shikenan sai ainihin rayuwa ya mani daɗi kawai nuru wasken sa ta ni kadima ya zo mani tuntuni kai su maru sha bigiran da aka yi ya fason Allah ne أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى فإني محب المصطفى الدار ما غشا son annabi ya zo min tun gabani in san alhawa son zuciya wato tun ina ƙuruciya Allah ya cusa mani son annabi fa inni muhibbul mustafa ni masoyin zababben annabi ne addara matukan zamani ma gaisha zamanin bai algusu ba bai gauraya ba son annabi ne fas ba gaurayi alayhi salatu rabbi ya ka qadrihi biha khaisu ma kalamin lani basha salatin ubangiji ya tabbata akan sa hakikanin darajarsa yadda yake a wajenka ya Allah biya da albarkan salatin nan alkal amina in gamu da haisu ma alkal amina duk sanda na gamu da annabi muhammadu al'ali maɗaukaki ba sha ya mini murmushi da na gamu da annabi ba sha ya sake fuska gare ni alayhi salatu rabbi ya ka qadrihi madaddan min ma abdin qadimin lahu khasha salatin ubangiji haƙiƙanin gwargwadon darajar annabi tabbata a kansa madaddan matakan zamani daga bawa ibrahimu hadimin hadimi hasha wanda yake karsashe yake farin ciki lahu ga annabi alayhi salatullahi summa salamu salatan salati tuzinul abda da take kawata bawa watsarsa da shedarun bawan wannan kasha da digon digonsa ya kawa shedarunsa ya rawa bawan ma ya kawa saboda duk abu aikin annabi yake yi faman ashe yawman bi tarafin wa hikmatin fa inni bi zikril bi zikril habibi aral aisha duk wanda ya rayu a duniya yawan rana ɗaya bi tirafin da sana'a wani sana'arsa noma wani kasuwanci wani menene kowa dai da inda ke cin abinci wani kuma a hikima ne kawai kake malami ne ya iya karatu to fa inni aral aisha ni duk wannan ba shine hanyar rayuwa ba ina ganin rayuwa ne bi zikirin mustafa da ambatan mustafa shine sana'a na shine hikimata alayhi salatullahi isma salamuhu salatin Allah ya tabbata gare shi da aminci biya da albarkan salatin nan alka in gamu da allazi wannan yurshu wanda yake gadar da ai ɗaya shafanin cikin zuciya aladun rasul aina azka salati salatin wa tasliman tuliyuna lil ghadda azka salati mafi ɗarkin salati ya tabbata bisa durratul bayba lu'lu'i wanda yake fari salatan salati wa tasliman da tasliman nan tuli'u lana laqatisha ta haskaka mana duhu alayhi salatullahi fi kulli darfatin biha yaltaki al'ada'u min hadarti asya salatin Allah da aminci ya tabbata a kansa a kowane kyautawan ido Allah kai wa annabi salati biha da albarkan salatin nan yaltaki al'ada'u minni makiya su game da barsha kamu mai tsanani min halarri daga halar rana in suna zuwa halar rana in damke su in jefar da su alaihi ma al'ali kirami wa samihi salatun salati min al-maula daga ubangiji ta rushi da kake yayyafen soyayya biya da ita rashayi yabi harfu sadi نعيم يا ذكر المصطفى نور من خصى بأسرار أسماء المهيمن من خصى نعم توانا إنك أنا تكن نعمة ذكر المصطفى أمة المصطفى النور wanda yake shine haske man khussa bi asrari asma'il muhammini wanda aka keɓance shi da sanin asirin sunayen ubangiji mai hashe da zuciya man hassa wanda yake bantu da shi shine wa muhammadu abdullahi bawan allah nasiru dinihi mai taimakon addinin allah wa ansarihi mataimakansu suna da yawa ma la yu'addu wa la yuhsa ba a san kidayansu ba a san iyakarsu ba fa mulkun روى أيامه متكللا وللنفي والإرشاد قد ألمن الكرساء ملكي روى أيامه يا نتي يا نتي قوانك ملكي قبات متكللا ينا ميغن قرن تنسى قد ألمن الكرساء يا دو مد قديتر وللنفي والإرشاد ga amfanarwa da shiryarwa kullum shehu yana amfanin da kai yana shirye da kai ga son annabi فيا ليت شيري العفوز بزهرة لدار حبيب الله شال من النساء كي شو واقعنا نانا مكة ولا إنا واقع هل أفوز كوزا سامو ربانتا بزهرة لزيارة النبي لدار حبيب الله جدا مصري الله هل شن عمل النساء zan ahotar da gaugawa wato dabbobin da suka fi kowanne gaggawa ko jirgin sama in kai ziyara ga annabi idan na je diyarun gida ne liman kad bata arshen li arshi ga wanda ya kwana shine al'arshi na al'arshin ubangiji al'arshi subhana rabbil arshil azim manzo Allah wa innaka la ala khuluqin azim da can ya zamo arshen li rabbi to shine arshi ga ubangiji san da Allah ya ce subhana rabbil arshil azim ba wanda ya san azimun nan sai Allah kadai to shi ma annabi Muhammadu wa innaka la ala khuluqin shine arshen li arshi wa wafa bi khamsin da ya je wajen al'arsin nan ya dawo da salloli biyar lantura ba a ganin na ƙasa ta waya ta madan madawwami kullum ana cikin ganawa da Allah idan na samu zuwa wajen ziyaran uafir haddi zan turmuza fuska na fuskan nan nan mai saji in turmuza shi a ƙasan annabi don rubuwa a gidaje rubuhi gidajensa watsi ina shayar da turbata turbayan man hassa wani hassa wanda aka keɓance shi min ma'i sha'ani da ruwan sha'ani ma'ana ma'u sha'ani a nan ruwan soyayya zan shayar zan kuma turmar hanci na in shayar da kai na ruwan ma'u sha'ani ruwan sha'ani kullum min wabi sha'ani wa akhbirhu ma qallaqitu min al-asa wa in kana lam yahtaj ila dhikrihi nasa idan na sadu da shi bayan na turmar hancin na sha ruwan nan na soyayya sai in dinga ba shi labari ma kallake to abin da na gamu da shi min al'asa an ci mutunci na don son ka an zage ni don kai na je kaza don kai in ba shi labari duk abin da na gamu da shi na bakin ciki wa in kana lami hada ko da ki ya riga ya sani ba ko da bai bukatu ila zikiri zuwa ambatan sannan sa yana bayani ba kamin ma in yi bayanin ya sani amma ko oganka ya san abubuwan da kake ciki yana da kyau ka gaya masa to ya riga ya sani baya bukatuwa ma babarun muhimmin bil imali وأمرها فلم يكن في تفصيله ضرب الخرساء shi ta ya kune mahiɗin mai kewayewa bil ibadi da bayi wa amriya da al'amarinta falam ya ku bai zamo ya haɗulubu yana neman a hasa iyaka cewa ko kirdado fi tafsiri a cikin rarrabewan shi ba ko ka rarrabe ko karka rabe ya sani alayhi salatullahi summa salamuhu salatin Allah da aminci ya tabbata a kansa mal ali ta da alaye wal asabir sahabbai man amma wanda ya gama an hussa ko wanda yake banta alayhi salatu llahi summa salamu salatan salati biya da ita nudurikul masamu da suke ko da tsotso ne ko tsotso ba sai mun sha mun koshi ba tsot kawai min bahri na kace kun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an kai ku sarrato amma ba ɗaya lahu ailan duk shi ma cikon swadi ɗin ne muhammadu mahil kubri بالهدي مغلسا مفيد الجداء والمنتقى المتربص محمد صلى الله عليه وسلم أنا كرا شماهي واتم شافي كافلشي tunan da zo kafirci ya shafi bilhadi da shiryarwa mukhlisan mai tsarkakewa mufidul jada mai ba da fa'idan baiwa duk wata kyauta in ba ta annabi ba ba kyauta ba ce wani kyauta za a baka wanda zai baka aljanna kyauta akwai kamar shi wani muntaka shi ne abin zaɓi almutarabbisa mai sauraro wato mutarabbisu suna annabi ne wato shi mutarabbis kullum sauraron mai allah zai yi ba mai zan yi ba mai Allah zai yi mutarabbisan mai duk abin da ya gani haka Allah yake so to shi annabi sunan shi ne mutarabbis imamun atalil anbiya mutaqaddiman wa amma naf'an lil bariyati mukhlisa shi imamun shugaba ne ata ya zo mutaqaddiman mai gabatuwa lil anbiya ga annabawa can ya ce khatim rasulillahi nan ko ya ce mutaqaddiman to shine farko shine karshe domin gaji kaga cikin alkur'ani an ce wa khatamun nabiyina sai gaji an ce wa idan hazana min annabiyina misakan wa minka wa min nuhi ashe mutaqaddiman kenan wa amma manafan lil bariyati muhlisa ya gama amfani ga talikai shi amfani annabi ko ina yake sauka yayi umumi muhlisa yana mai tsarkakewa fasirru sara fil kainati mu'ammiman wa bil izzi wat tamjidi kana mukhassasa sirri ne na Allah sara da ita fifil ka'inati a cikin kasantattu ka'inatu duk wani halitta sirrin ya shiga mu'ammiman mai gamawa wa bil izzi kana ya zama muhassasan abin keɓanta bil izzi da buwaya wa tamjidi da girmamawa alayhi salatullahi summa salamu war gaisu illa annahu dara qallasa huwa shamsu shi rana ne illa annahu amma nuru sai dai shi haskensa ya gama ko ina wato rana ba kowane lokaci yake haske ba yanzu ba gashi muna duhu ba ai ya tafi ko kuma can an jima sai ya dawo to shi annabi ranar ne amma ba dare amma nuru haskensa ya gama ko ina an kaga duhun kai ka shiga ba duhun ne ba huwal ghaisu shi ruwa ne shi kuma ruwa ai ba kullum ake yi ba ko idan an ya dauke an ya dauke in ma yi mana da yawa sai mai kara mace ya yawa illa annahu sai dai shi annabi muhammadu ruwansa kalla sai ta zuba a dahar matukan zamani ta nake yana kan hudu ba ne aka zo aka ce ya rasulullahi fari ya faru a madina gida ba abinci ba ruwa sai ya daga hannu ya ce sama yi ruwa da aka dinga ruwan har kwana bakwai ba dauke ba to mu kuma za mu iya wannan ba da an yi shiru an ta ruwan kenan sai mai roƙon da ya dawo ce ya rasulullahi to gida kuma ya rushe daki ya yi kaza zai ce ruwa hawa laina la alaina ko ma gefe ba ta gama ba ruwan yadda bai abinsa to shi ne shi yake cewa shi annabi rana ne amma ranarsa ba mai tawaya ba ne don madawwamin ranar ne shi ruwa ne amma ruwan ba mai daukewa ba ne kowane lokaci zuba yake alayhi salatullahi summa salamuhu salatin Allah da amince ta bata gare shi salatan salati turaqina take hauhawar da mu mai ta samun tarqiya shi kullum ana son mutum ya dinga taraki ba ta dalli ba taraki kullum ka dinga jin daɗin ibada ibada na ƙaruwa maka a jin daɗi to imani na ƙaruwa son annabi muhammadu yana ƙaruwa a cikin zuciya to kana suluki to shine yake ce albarkan salatin nan turakina kai ta hawan wadda mu karka ce a'a ka tabbatar da cewa yau ka fi jiya son annabi ya za ka san son annabi ana idan dai kana son annabi ana faɗin annabi ko aka duwa ne sai ka ji tsigan jikinka ya kama haka ko ko in ana faɗin wani annabi sai ka ji hawa yana zubo maka to kai ta takallusi haka ka dinga karuwa haka to albarkan salatin nan to salatan turaqina ila ma ta hasasa zuwa abin da yake bantu alhamdulillah Mm-hmm. shani